الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا بيرغ وتنشاء watan dalqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da uku ga watan biyar a gregorian kalanda 2025 wannan shine kaset ɗinmu na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin a al-mukhtasarul mufidu في بيان دلائل أقسام التوحيد نفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر الله مدوك تنسلكي يا مسرها ما يهدى منه أجنة الفردوس إذن جماعة المسلمين بسمان تابا muna cikin bayani akan alkismu fani tauhidul asma'i was sifat kuma min iso kaba wa inda malam yake cewa subhanallahi amma yushrikuna tsarki ya tabbata ga Allah ga barin abin da suke masa tarayya ila ghairi zalika min al-asma'il husna har zuwa ga abin da yake makamancin haka daga cikin sunayen Allah masu ainihin wato kyawu to malam yake cewa wasifatil ula da kuma siffofin Allah masu ɗaukaka abin da yasa ake cewa siffofin Allah masu ɗaukaka saboda siffofin Allah a wasu lokuta za ka ga idan Allah ya siffanta kansa da wani abu to sai ka ga kamar siffar tana kama da siffar ɗan adam to siffar ɗan adam makaskanciyar siffa ce naƙashashshiyar siffa ce tauyayyiyar siffa ce amma shi siffar Allah ɗaukakakkiya ce mai daraja ce ta wuce sanin ɗan adam ina fata an gane yasa galibi daga an ce wasifati wasifatihi sai a ce al'ura da siffofinsa maɗaukaka ko maɗaukakiya ko wasifatuhu al'uliya da siffarsa maɗaukakiya misali siffar ji Allah yana ji ɗan adam ma na ji to amma jin dan adam tauyayye ne na kasashe ne amma jin Allah yana da ɗaukaka yana da daraja dan ya nin ba za ma ka haɗa shi da dan adam ba ina fata an gane wal imanul jazim da kuma yin imani yanke ba tare da wata shakka ba bima duna bi abiha mato mutum ya imani da waɗannan siffofin duna taharifin ba tare da ya jirkita ma'anarta ko kuma ya ɗauke ta daga yadda Allah maɗaukakin sarki ke nufi ba shine at taharif taharif shine juya ma'anar abu ko canja shi ko jirkita shi ko kawo masa wata tawaya ko naƙasu a cikinsa wannan shi ake kira taharif to ya zama in Allah ya ce yana ji to ka bashi siffar jinsa ba tare da ka nakasta abun ko ka tauya abun ko ka illata abun ba ka bar masa ma'anar abunsa a haka yadda ya faɗe shi ina fata an gane au ta'ati ko jirkita al'amarin tahrif juyawa ta'atil tauyewa ko jirkitawa ina fata an gane au takyif ko kuma kaifantawa ka ce ga yadda abin yake to wannan bai halatta ba shine kan muka ce muku imamu maliku ya karanta ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah ne rahama ya daidaita a saman al'arshi sai wani ya ce masa kaifa stawa yaya Allah ya daidaita sai ce al-istiwa'u ma'rufun daidaito dai sanannen abu ne wal kaifu majhulun yadda Allah ya daidaita kuma ba wanda ya sani na fata an fahimta wal imanu bihi wajibun kuma imani da Allah wannan dole ne wasu'alu anhu bid'atun tambaya kuma ka ce yaya Allah ya daidaita to wannan bid'a ne shi kuma na fata an fahimta so duk abin da aka ce siffar Allah ne kar ka tambaya yaya yake abun tambayar kanta bid'a ce a cikin aqida bid'a ne a tauhidi ka ce ya din Allah yake ka tambayi ya ganin Allah yake ka tambayi ya maganar Allah take ina ruwanka Allah dai ba ya ce yana magana ba yana yi ka yarda eh na yarda mun yarda to ya magana take ba wanda ya ce kai wannan tambayar dan sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su tambayi annabi Muhammadu cewa ba ku bari mana shi a imbata bane me ya faru so dan haka wal kaifu majhulun tambaya akan cewa yaya abin yake faruwa ko yaya faru wannan jahiltattan abu ne wanda ba wanda ya tambayar sahabban annabi ba su tambayi manzon Allah ba dan haka kai kai wannan tambayar bid'a ce ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa au takyifin ko ka kaifanta abin ka ce ga yadda yake au tamfilin ko kuma ka misalta abun ka ce jin Allah kamar jin wana kaza ko kamar jin halitta iri kaza ka misalta abun ko ka misalta yadda abun yake ko ka misalta kwatanta yadda ma jin Allah yake da limit ɗinsa da faɗinsa da kaifinsa da da wato ƙarfinsa wannan duk ba wanda ya saka ka kai wannan ka bar Allah dai mai ji ne yaya jin yake wannan shi ya bar wa kansa sani da ni da kai duk bai ba mu kofa mun san wannan ba ina fata an gane to wannan shine abin da ake nufi da tauhidu al-asma'i was sifat wato ta Allah da sunansa da siffofinsa babu wanda yake da suna irin na Allah kuma ba wanda yake da siffa irin ta Allah ka yarda wadda waɗannan abubuwa ka amince to shine kayi imani da asma'ihi wa sifatihi sai al-qismu thalith kashi na uku daga cikin kashe-kashen tauhidi kamar yadda na faɗa muku malam yana mana kamar definition ne ko ta'arifi na waɗannan wato tauhidi guda uku uluhiyya rububiyya al-asma'i was sifat to in ya gama definition din kuma ya gama ta'arifin to kuma sai ya dauke su ɗaya bayan ɗaya yana warware bayani akan su tare da kawo ayoyi da wala'allama hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don haka yanzu mana definition din tauhidul uluhiyya ko tauhidul ilahiyya duk ana faɗa ko ka ce tauhidul ilahiyya ko ka ce tauhidul uluhiyya na fata an fahimta to wannan duka yace wa mabnahu ala ikhlasit ta'alluhi lillahi ta'ala abinda ake gina wannan tauhidin akai shine ka gina shi akan tsantsanta cewa Allah shine kadai abin bauta shine التأله لله التأله لله تبتر دا الله تكر الله شي كدي تبتر دا سوى با وندي تنتنت دا بوتا سي شي كدي باتر دا أنهات أهيدا قوابا نافات أنغاني من المحبة نفرقو يزم با وندي كتي سو إن با الله با إن أنتي سو na Allah karka kwatanta shi ko misalin zarratin da san da kake wa matarka ko san da kake wa ɗanka ko san da kake wa gonarka ko rumfar kasuwarka ko dai wani abu daga cikin haka daga lokacin da ɗan adam yake jin a zuciyarsa matarsa ko ɗansa ko appointment ɗinsa ko rumfar kasuwarsa ko harkar arzikinsa ta fi soyuwa a gurinsa sama da Allah to na rantse da Allah wannan ya kaucewa hanya in ba sa'a ba ma zai iya fita a musuluncin gaba daya yasa Allah ya ce qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum eh wa azwajukum wa tijaratun eh takshawna kasadaha ahabba ila Allah wa rasulihi fatarabbasu wa amwalun iqtarabtumuha ko ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi sai Allah ya ce fatarabbasu Allah ya ce ka ce musu idan iyayenku da ƴaƴanku da matanku da zu da dukiyar da kuke tsoruwurta eh wa amwalun iqtaraftumuha ahabba ilaikum sun fi soyuwa a gurinku min Allahi wa rasulihi sama da yadda kuke son Allah da yadda kuke son manzon Allah Allah ya ce fatarabbasu hatta ya ati Allahu bi amri ku jira ranar da Allah zai zo da lamarin sa ya tarwata sha'anin kowa kaga kenan ba a so ka so wani abu na rayuwa sama da duk wani abu da yake da alaka da ubangiji subhanahu wata'ala na fata an gane ta inda za ka gane shin soyayyarka ga Allah ta fi soyayyarka ga komai shine wannan koman naka ya ja ka zuwa ga saba wa Allah ko kauce wa tafarkin Allah sai ka gwada ka ga shin yarin jaye ka ka saba wa Allah eh to wannan ya nuna yadda kake son Allah bai kai yadda kake son wannan abun ba misali ƴaƴanka sai zamanto son su da ƙaunarsu ya sa kana ganinsu suna saɓon Ubangiji ko kana ganinsu suna ba daidai ba saboda san da kake musu da ƙaunar da kake musu he ta gagara ka taka musu birki ko ka hana su yanzu kenan da su da Allah wa ka fi so su ka fi so to wannan shine matsalar matarka sai zama tana aikata abin da ba daidai ba tana saɓa wa Allah amma kana shakka ko tsoro ko jin kunyar taka mata birki ko ta zo da abin da ka tabbata wannan abin da ta zo da shi ya saba wa Allah ya saba wa shari'a ya saba wa manzon Allah amma sai ka ji ba za ka iya hana ta ko ka taka mata birki ko kuma ka ainihin wato kaucewa aikata abin da ta bukata daga gare ka ba to ko shakka babu wannan matar ka fi son ta sama da yadda kake son waye kake son Allah ina fata an fahimta shi yasa Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan sai ta yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suka riki wasu kishiyoyi wa Allah ta ya suka zama kishiyoyi wa Allah Allah ya ce suna son su sama da yadda suke son Allah ko kuma ma daidai da yadda suke son Allah to ko daidaita soyayyar wani abu kai da soyayyar da kake wa Allah to wallahi wallahi wannan tafarki ne na kafircewa Allah da kaucewa tafarkin Allah an gane magana da kyau ko saboda haka wajibi ne duk lokacin da wani abin da ya taso na abin da ya shafi ibada ko ya shafi sabo to ana gane Allah ya fi muhimmanci a zuciyar bawa ya fi girma a zuciyar bawa ya fi soyuwa a zuciyar bawa ne yayin da aka ga mutumin nan yana fifita wannan abin na bangaren ubangiji sama da wani abu na rayuwarsa wannan ko shakka babu yasa a wani guri yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum sai ce ula'ika ka taba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah madaukakin sarki yace ba za ka taba samu ba wasu mutane wanda sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah amma suna kaunar wanda ya saba wa tafarkin Allah yuwaduna man haddallaha wa rasulahu sun cika zuciyarsu da ƙaunar wanda ba ruwan shi da ubangiji ba za ka taɓa samun wannan ba sai Allah ya ce walau kanu aba'ahum wanda suka saba wa ubangijin nan ko ko da su ne iyayensu da suka haife su aw abna'ahum ko da ƴaƴansu ne da su suka haifa aw ikhwanahum ko da ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko kuma dangi Allah ya ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman irin waɗannan da ba sa fifita son wani akan Allah su ne wanda Allah san da ya sa biro ko tawada da alƙalami ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma yana karfafa su da wani ruhi daga gurinsa wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah ya ce ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihuna to kaga duk waɗannan ayoyin suna nuna mana a matsayinka na musulmi duk abin da ya buzuro ma sai kaga wannan abun yana ƙoƙarin ya kishiyanci ubangiji a ko ta wata fuska to in kana da hankali ka san me kake yi kaucewa abin kake saboda in ka kika kauce masa to yanzu abin da kake nuna wa Allah shine wannan abin ya fi muhimmanci da girma sama da ainihin wato sama da ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ba karamin kuskure bane balma kana iya kai shi zuwa ga mataki na ficewa daga da'ira ubangiji da da'irar musulunci gaba daya Allah ya sauwake Allah ya ganar da mu dan haka yake cewa a min al mahabbati na yadda zaka so abu wal khawf haka tsoro domin akwai shirkul mahabba akwai kuma shirkul khawf shirka wajen so mutum ya ya ainihin wato so abu irin san da zai zama ya shirkanci ubangiji kamar yadda na gabatar da bayanai a baya ko kuma ya ji tsoron abu irin jin tsoron da zai zama ya ainihin wato kishiyanci ubangiji dangane da wannan tsoron abin da yake ji yasa Allah a wani guri yace fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina kar ku ji tsoronsu ku ji tsoro na in dai ku mumine ne na gaskiya malamai suka ce da alhubbu so da alhaufu tsoro akwai na al'ada na ɗabi'a akwai kuma na tsantsar da yake zama nau'i na bauta so na ɗabi'a duk ɗan adam yana son matar shi yana son 'ya'yan shi yana son gonar shi yana son aikin shi yana son rumfar kasuwar shi wannan so ne na ɗabi'a kowa yana son yana son mamansa yana son babansa to amma inda son zai fita daga ɗabi'a ya koma ibada shine ya zamanto waɗannan abubuwan da na lissafa uwa ko uba ko ɗa ko mata su kawo ka da'irar da yanzu ko ka bi su ne ko ka ba Allah na fata ana fahimta na da kyau to sai ya zamana kai ka fifita su sama da waye to da anan ka samu shirkul mahabbaci shirka ta shigo a cikin son da kake musu amma ɗabi'a ce kowa ya so babansa da mamansa da 'ya'yansa da matansa ɗabi'a ne ɗabi'a ne mutum ya so gurin aikinsa ya so rumfar kasuwarsa ɗabi'a ce amma inda rigimar take shine a zo makama da matsayar da yanzu ko ka zaɓi abin da su suke so amma fa ya saɓa wa Allah ko ka zaɓi abin da Allah yake so amma fa ya saɓa musu to daga ka ɗauki ɓangarensu to ka samu shirka a cikin menene na ganin da ya kamata a ce kun fahimce ni to haka tsoro shi ma kala biyu ne akwai alkhawful adi tsoro na al'ada na ɗabi'a yanzu nan idan muka ji karar wani abu babababam to ni ma ƙarshen ta dai ku nemo wani a bakin gate ko ba haka bane jama'a sai aka rama kalla dawo dai abin da sauki ba matsala wannan ɗabi'a ce Allah ya gina zukatan mutane akan tsoro na ɗabi'a ba wanda bai da shi tun daga annabawa har manzanni har kaza ga annabi Musa lokacin da ya zo ganawa da Allah ai ya razana sai Allah ya ce masa ya Musa la ta khaf kai Musa karka ji tsoro inni la ya khafu ladayyal mursalina in manzanni suka zo gabana ba sa jin tsoro tsoro ne na ɗabi'a annabi Musa ya ji saboda sanda ce Allah ya ce jefar da ita yana jefar da ita ya zama macijiya bai taba ganin haka ba a rayuwar shi sai a wannan ranar da Allah zai tsorata ko ba zai tsorata ba da haka sai ya firgita kai a wata aya ma Allah ya ce walla mudbiran walam yu'aqib annabi Musa ya juya da gudu kowaiwaye baya yi in ji Allah kaga ya me ya tsorata Allah ya ce ya tsorata ya firgita ya jefar da sandan ya kuma fita da gudu ya juya da baya sai shine fa Allah ya dawo da shi ya ce dawo kama ta za ta koma yadda ka jefar da ita a matsayin sanda ba wata matsala ba abin ta da hankali bane shikenan annabi Musa yayi bismillah ya sa hannu ya kama sanda ita koma sandarta abin ya kama macijiya ita koma sandarta kaga wannan tsoro ne na ɗabi'a annabawa suna da hi manzanni suna da hi bayan Allah na gari suna da shi to amma sai aka zo wata da'ira ko wata matsaya wanda yanzu ko dai ka ji tsoron Allah ina fata an gane ka kauce wannan abun ko ka aikata wannan abun ko kuma ka ji tsoron wani ka ajiye tsoron Allah ka kauce wannan abun ko kuma ka aikata wannan abun to in haka ta samu mutum kuma sai ya ɗauki ɓangaren da ba na Allah ba to yanzu ya samu abin nan shirkul khawfi ya samu shirka a cikin tsoron shi ban gane ko kun fahimta ba to wannan shi ne inda malamai suke tattaunawa cewa waɗannan abubuwan kala biyu ne akwai na ɗabi'a akwai kuma na ibada to daga lokacin da lokacin na ɗabi'a ya fita daga ɗabi'a ya koma nau'i na ibada kana fifita wannan bangaren sama da wanda ya halicce ka sama da abin bauta shi kaɗai kwaya ɗaya to ka samu shirkul khaufi ko kuma shirkul mahabba to daga nan mutum ya sauka shawalda Allah ya kiyaye Allah ya tsare yasa ake so duk abin da ya zama na zanibin ubangiji ne karka ji tsoron kowa wallahi karka ji tsoron kowa wajen faɗin gaskiya ne wajen aikata gaskiya ne wajen gudanar da gaskiya ne wajen hukunci ne wajen tattaunawa ne Allah ya ce wala ya jiri manna kum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kyamar wasu ya sa ku gagare yi musu adalci ka kauce wa abin da Allah ya ce kai kai wani abu daban saboda shakkar wani ko tsoron wani ko kuma jin wani abu ta tsare da wani to daga lokacin da wannan ya zama shine ɗabi'ar mutum to a hankali in ba ubangiji ne kiyaye hiba wallahi zai zama mushriki Allah ka tsare mu daga shirka karamar ta ko babbar ta da haka yake cewa wal khawf da kuma alkhawfu ya ce warraja'u da kuma neman wato neman yardar Allah arraja shine mutum an ya kuna almar'u rajiyar rahamata rabbihi bawa ya zama kullun yana fatan rahamar ubangijinsa duniyarsa da lahirarsa arraja'u wattawakkul da dogaro ga Allah duk wannan nau'i ne na ibada jama'a alkhawfu ibada ce in dai tsoron Allah ne na haƙiƙa to wannan ibada ce almahabbatu in kana son Allah wannan ibada ce haka arraja'u fatan gojan yunkurin neman rahamar Allah wannan ibada ce at-tawakkul dogaro ga Allah to anan ya kamata mu dan ƙara tambihi duk da mukan yi yawan magana akan tawakkuli ko tawakkali to tare da haka dai ana so mutum idan an zo gaban nan ya dinga domin mutane da yawa sun jahilci tawakkali da yawa daga cikin mutane sun jahilci tawakkali wani sai ya kauce wa tafarki in ka taba sai ta ya dogara ga Allah ina fata an fahimci magana wani kuma sai ya sakaci sai ya bar abin da ya kamata in ka taba shi me yasa wani sai ta ya dogara ga Allah ne to ba haka ake so ba abin da ake nufi da tawakkali jama'a shi ne mutum ya dogara Allah ne ke yin komai amma wannan kuma kar ya haɗa ya hana shi ɗaukar mataki don neman yadda zai samu dacewar abin gurin Allah na fata an fahimta ina ma'anar wannan kar ka kwanta bacci da safe bacci da rana bacci da daddare cewa na ba za ka tashi ka je ka nema abin rahamar ubangiji bai kace a ai na dogara ga Allah Allah da ke raba rahamar ai ya san ina nan a kwanta zai kawo min ita ina fata an fahimci magana wannan kuskure ne mummuna tashi za kai ka je ka nema sai kuma ka dogara ba wanda ke bayarwa sai waye sai Allah yasa magabata suna da wannan sayyidina Umar ya taba zuwa masallaci sai ga wani a kwance akai sallan azhar a farko asuba akai sai ne muguri ya kwanta azhar sai Umar ya zo ya ja sallah ya sake ganin an idar da sallah bawan Allah ya sake neman guri ya kwanta la'asar ta yi umar ya sake zuwa ya samu an yi sallah da mutumin ya nemi guri ya kwanta sai umar ya zo bayan an idar da sallah jama'a sun watsa ya kira shi yace kai bawan Allah lafiya kuwa yace me ya faru ya amiran mu yace na ga mun yi asuba da kai duk kowa watsa ya tafi harkokin gaban shi an dawo an samu an same ka a masallaci an yi azahar da kai an dawo aka samu kana nan aka yi la'asar da kai yanzu shine nake tambayar ka me dalilin da yasa ka zauna a masallaci ba ka da lafiya ne yace lafiya ta sakalau yace to dan me yasa ba za ka fita ka dan nemi alherin Allah ba sai ta shi bai da matsalar ya fita yana nan yana jira Allah ya kawo masa Umar ya sa kafa ya shure shi yace tashi ka bani guri tashi ka fita ka je ka nemi falalar Allah yace shi Allah da yace zai baka bai ce ka fita ka nema ba ne Allah bai ce kul siru fil ardi ba bai ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi ba wabtagu min fadlillahi wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihuna ba ko ba haka bane ba ayin qur'ani bane yace Allah da yace ka ka dogara da shi shi kuma yace ka tashi ka je ka nema in an idan da sallah cikin suratul juma'a Allah yace ku bazu a doran kasa ku je ku nemi falalar ubangiji to kuma yayin da ka fita neman to kar ka dauka kuma dabararka da hikimarka da iya nemanka da yadda ka iya tallata haja shi yake kawo ma ciniki ko shi yake kawo ma alheri a'a ka yi iya naka sai ka bar Allah da hukuncinsa shi ne kuma yake da ikon ya baka ko ya me ko ya hana ka to duk mutumin da ya fahimci tawakkali da irin wannan ma'anar shine hakikanin wanda ya fahimci tawakkali yasa wani mutum ya zo kawai sai ya sake raƙumar shi kawai sai ya shiga gida sai annabi ya kira ya ce a yaya za ka saki kuma kawai ka shiga gida ya ce a bata ya rasulallah na dogara ga Allah ya ce a a ƙilha ko ƙilha sun tawakkal nemi fila ko gwafa ka ɗaure ta sannan sai kuma ka dogara ga Allah ya kiyaye ma ita kaga kai kayi naka ka kuma jira Allah ya yi nasa haka ne ko ba haka ba sa igiya ka ɗaure ta a jikin fila ne a jikin gwafa ne sannan sai ka dogara kuma Allah ne mai kare ma ita ba ɗaure wadda kai ba ta wani kullum na zo ina wannan bayanin sai na yi sai na kawo wannan kissar na taɓa gaya muku wani mutum ne ba wani bafulata ne kiwon shanun shi wata rana ya zagaya bayan gari sai ya samu bafulata ne ya samu fullo ya sake shanu sun shiga suna ta cin ciyawa shi kuma yana gindin bihiya yana ta tikar bacci sai ce a kullo ya lafiya kuwa ya ce a lafiya mana ya ce ina shanun nawa ya ce gasu can suna kiwo mana ya ce to amma ya kai kana nan kana bacci ba ka tsoron wani ya zo ya kora su ya ce a ai ya dogara ga Allah ya ce kai da Allah tashi ya ce Allah mai yawan kyautar nan yanzu nan sai kawo wani ya kada su ya yi gaba da su ko ba haka bane jama'a ya ce Allah mai yawan kyautar nan yanzu nan kana nan kana bacci sai ya kawo wani ya kada mun su su yi gaba ma'ana duk da ka sake su suna kiwo to kuma ka sa musu menene ido kana kallon kai wasu da komowarsu in ba haka ba to lalle ko wani Allah zai turo shi ya kora su ya gaba da su duk da cewa akwai babu tattaunawar malaman fiqihu shin kana tafiya cikin dokar daji sai kaga akuya shin ka duba gida gaba gida baya babu sai ka kamo akuyar nan ka shigo da ita gari shin akuyar waye ne ba wannan wayar ka yi tsuntuwa akwai gyara ko to ko shi ma ya gaji maka goburawa ne kam ka san duk wanda ya yi wannan maganan aka bincika ya samu yana da alaka da goburawa eh akwai waye ne in ka je ka samu ta akwai hadisai da suka yi magana akan irin wannan masail din kana cikin tafiya kan gajeji ka duba ba gida ga ba gida ba kawai sai kaga akuya ko kaga tinkiya ko kaga sa yana tafiya nawa yi ne eh eh ta daji ne wallahi wannan magana ta baban nuwayar karkuji ya faɗa na ce masa ya kai faɗa haka akwai maganar malamai mai ƙarfi akan cewa an ka kamo a irin wannan yanayin wallahi an ka kamo naka ne shi yasa a cikin ruwayar annabi ya ce ko kai ka kamo ta ka kawo ta gida ka amfana da ita ko kuma ka bar wa dabbobin jeji su cinye ta haka ruwaya ta zo yanzu dai mu a hadisin ba a ce mana in mai ita ya bayyana ba ce mana akai kawai ko ka kawo ta ka kawo ta gida ta zama taka ko kuma ka batta dabbobin jeji su cinye zakuna da kuraye to ba a bincika in akwai ruwaya da ta zo cewa in mai ita ya bayyana to ba ma yi bayani daga baya na fata an gane so don haka ma'anar tawakkali jama'a suka ce malamai suka ce shine ka tashi ka yi yunkurin kara abinka sai kuma ka dogara ga Allah shine mai kare ma ba za ka haifi 'ya'ya kawai ka baza su a gari in an tambaye ka wane ya baka kula da 'ya'yan nan su shiga nan su fita nan ka ce ai Allah zai kiyaye min tarbiyyar su a ƙarya kake wallahi Allah cewa ya ku anfusakum wa ahlikum naran alaiha mala'ikatun gilazun ku tsare kanku da ku da iyalanku daga wuta amma mutum sai ya sake 'ya'ya in ka taba haka malam Allah ne fa mai shiryar da yaran nan har ma ka ga wani fada fada yake ma kai ka ce baka san tauhidi ba yana so ya fahimtar da kai Allah ne fa mai shiryarwa idan ya ga dama zai shirya min da yaran nan eh gaskiya ne Allah ne mai shiryarwa Allah ma cewa innaka la la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha amma kuma sai yace ka tashi ka tsare kanka da iyalanka daga wutar jahannama malamai suna kawo wannan ayar akan cewa ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani wanda ta wajabta wa iyaye kula da abin da duk Allah ya ba su na ‘ya'ya da mata da koma waye a ƙarƙashin su wajen kula da tarbiyyarsu. su don haka duk irin waɗannan abubuwan dole he ka abin nan shi yasa ana so a matsayinka na musulmi ka fita nema ka dogara kuma Allah ne ke bayarwa kai so samu ma ka yi sammako saboda annabi ya ce Allah ka sanya albarka a cikin sammakon suwaye al'umma ta in ji manzon Allah saboda haka sammakon fita yana da muhimmanci wajen nema karkai wasa akwai wanda idan ya sammakon nan bari ɗauki misali guda ɗaya yanzu bari baka misalin tasha waɗanda suke kasuwanci a tasha gurin zirga-zirgar motoci akwai wanda zai fito daga gidansa ko karyawa bai yi ba haka ne jama'a ko ba haka ba kana sai da biskit ko kana sai da wani abu na abinci kaga kasuwa kafin karfe tara na safe kai ka gama kasuwancinka wallahi kafin tara ka kwashi abin da za a kwasa daga nan ne kowa ya fito sai kuma a ci gaba da kale akwai wanda na sani jama'a da irin sammakon da yake yi shi bai zuwa ya je ya zauna kan kayansa ko a kasuwarsa wallahi watan daga huduwar rana har faduwa ta baya yi zai buga sammako ne ya je ya kwashi arzikin safan nan da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a kansa in ya kwasa karfe tara goma ya ga jama'a sun zo sun cika gurin ana ta hada-hada sai tattara sai ya naɗe wani sai ina ta sai gida sai Allah ba mu iya rabon sai kuma gobe shi kenan shi ya gama kasuwar shi to amma ba za ka fito ba sai ko sai duk gaba ɗaya al'umma ta cika gurin sai kuma ka samu ɗan kaɗan sai kuma ka dinga zargin Allah ne bai kawo ma ciniki ba baka yi amfani da hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cewa kayi sammako Allah ya annabi ya yi addu'a Allah ya albarka ga sammakon al'umma shi sai baka yi ba kuma kana jiran Allah ya kawo ma arziki ba haka Allah yake labarin shi ba jama'a na faɗa muku imru'ul qaisi jarumin jahiliya kenan imru'ul qais imru'ul qaisin nan idan ka je kana karanta tarihinsa a jahiliya ba a yi tambaɗaɗɗen mutum irin imru'ul qais ba kuma abin takaici har ya mutu bai musulunta ba idan ka je kana jin waƙoƙin imru'ul qais wallahi sai ka kwatanta shi da irin waɗannan yan baɗala da suke nuna tsaraici a midiya za ka kwatanta su saboda imru'ul qais idan ya zo yana maka magana akan kyamaci billahi allazi la ilaha illa huwa zaka ce tunda ake ba a taɓa yin dan iska irin shi ba shi yasa malaman zaure suna cewa karatunsu karatun banza amma wanda dan banza baya yi kwamanda ya ce to ana buƙatar bayani kenan to karatu ne wanda tun daga farkonsa har ƙarshensa ba tsane da iskanci kawai malam umar yana dariya ya tuna wasu baituka tun farkon karatun har ƙarshe ba tsace da maganganun banza da tashanci da kashe-kashe kuma ga hijarimi duk waɗanda ya tunkara ya faɗa da su sai ya yi mutsu-mutsu da su ya sa a tarihi aka ce da aka rasa yadda za a kashe shi riga aka turo masa kyauta a haifawizin aka saka a jikin riga riga sabuwa fil amma aka danna mata guba mala guba sosai ta dahu da guba irin ta jahiliya yana saka rigar da ya ji wani abu ya taba jikinsa sai ya sadu da ya ce sun gama da ni ya ce sun gama da ni yana kuka naman jikinsa na ɗayewa yana faduwa da haka ya mutu naman jikinsa na yankowa yana zabtarewa yana faduwa sai da haka ne suka iya gama da shi amma in dai gaba da gaba ne imrul qais baka isa ka kara da shi ba kakkarfa ne mai wayan masifa ne ya iya wayan fada ya iya tagetin makiya kaje kana karanta tarihin sa malam malam sai ka sai ka koyi jarumta da yawa to abin da yasa ake karatun tarihin su da baitukan su ba wani abu ne kawai tsantsar koyan yaran larabci ne in dai za ka yi karatu ba za ka iya ba ka bincika karatuttukan jahiliyyar nan su zuhair su imru'ul qais su antar su wane ne ba ka karanta tarihin su da baitukan su to gaskiya ba za ka kware a larabci ba to shi yasa ake ce masa karatun banza amma kuma wanda dan banza baya yi karatu ne wanda a cikin sa akwai shegantaka da iskanci tarihinsu ne wanda cike yake da badala da ke gantaka da zalunci da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe na ba gaira ba dalili duk wanda imrul qais ya kafa ya ainihin wato buga da hisa ya kai kikar to haka kuma in ya sa mace a gaba wallahi in ba Allah ne ya kiyaye ta ba ba zai haƙura da ita ba sai ya samu dama a kanta sai ya yi zina da ita akwai wata fatima a jahiliyar fa wanda ya neme ta ya neme ta ta ƙi ta yadda da shi da ya zo yana magana a kanta yana cewa a fatima mahalan ba'da haza tajalluli wa in kunti qad azma'ati surmi fa ajmili wa in kunti qad sa'atki minni khaliqatun fa tulli thiyabi min thiyabiki tansuli kai daga jin karfin kasan akwai akwai wasu abubuwa a ciki yace haba fatima ya shige min iskanci ne yasa in za a fassara ba in ka samu malamin zaure na kwarai Allah zaka ce shi ma dan iska ne Allah dan in yana fassara ma in dai hakikanin fassara zai ba sakaye sakaye to sai wasu maganganu sun fito marasa dadi amma in za a sakaya a sakaya a sakaya to wannan to kuma karatun ba zai dadi a haka ba in dai za a sakaya wallahi ba zai dadi ba yace wa yawman ala zahril kasifi ta'azzarat alayya wa halafat halafatum lam tahalluli yace wata rana akan yashi yace Fadima ta rantsuwa tace billahi allazi la ilaha illa huwa bazan samu dama akan ta ba yace amma da ne haka da ne haka da ne haka tana na gama da ita imrul kai bazan kara samu ku sauran baitukan ba an gane magana da kyau ku to shine yake fada yana cewa وقد أغتدي والطير في وكناتها yace na kasance ina buga sammako in zan tafi shegantaka ta a lokacin saboda tsabar sammako na wallahi tsuntsaye kansu suna cikin ɗakunan su basu fito ba da Allah akwai abin da ya kai tsuntsu sammako babu to Ibrahim Qais yana iya riga tsuntsu sammako saboda bukatar shi yace in na tashi sammako na in damuwa ta ta sako a gaba in na tashi buga sammako wallahi tsuntsaye ma suna gidajensu ba su fito ba ni zan fita amma kai wai ba ka da aiki sai bacci ba za ka yi sammakon neman arzikin Allah ba dole za a samu matsala ka bari idan kai sai ci ina fata an fahimta yawwa akwai lokacin da in ta saitu har tayin za ka bayar ka ce kar a tada ni sai karfe kaza yes saboda ta yi sai ci ka ɗora layi kuma layin ya hau in ka tashi dubar wayarka na farko za ka ga alat ɗin aƙalla miliyan ashirin zuwa talatin in iya nan aka tsaya kana da kusan ribar miliyan biyar ina fata an fahimta an yi cinikin miliyan kamar talatin ko arba'in in a iya nan aka tsaya in za a bambance wacce ce uwar kudin wacce ribar za ka samu kusan miliyan biyar to in wannan ya saitu kwanta kai tabbacin ka malam kawai karka damu komai ya yi saiti amma kana nan da ni da kai muna fama ko mu koma mai tabacci a a annabi bai tarbiyyantar da mu haka ba jama'a jama'a ana fahimta ta da kyau ko Allah ya shiryar da mu so mu je dama karatu shi ke jawo karatu don haka wattawakkul da dogaro ga Allah don haka kamar yadda muka ce dogaro ga Allah shine mutum ya sa azama na yin abu amma ya ji a ransa ba azamarsa ne ke saka ya yi abun ba ko ya samu abun ba ko ya kare kansa daga faruwar abun ba illa subhanahu wa ta'ala shi yake da wannan to wannan shi ne hakikanin tawakkuli yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqa at-tayra da a ce za ku dogara ga Allah yadda ya kamata da Allah ya azarta ku irin yadda yake azarta tsuntsu annabi ya ce ta gado khimasat wata ruhu bi qara za ta yi sammako lokacin cikin ta ba komai amma kuma za ta dawo cikin ta a koshe har ta kotan da za ta ba wa ƴaƴanta haka ne ko ba haka ba kaga dai ai ta fita neman ko kuma lokacin da ta fitan bata bari a gida ba kuma ba ta da hiya aljihunta a kotanta amma ta dawo cikin ta a koshe kuma ta samo guzuri to haka kai ma in dai zaka dogara ga Allah ka fita wallahi Allah ba zai hana ka falalar shi ba zaka samu falalar ubangiji zaka samu alherin Allah kuma duk abin da dan adam ke tinkaho da shi Allah zai iya baka amma ka dogara da shi shine mai bayarwa in ka dogara sai Allah ya baka Allah ya shirye da mu ya famu ikon dogaro da shi warragabat da kwadayin rahamar Allah tace arragaba ina fata an fahimta innahum kanu yusari'una fil khairati sai ce wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina da Allah yazo yana magana akan annabawa sai ce saboda sun kasance suna ainihin wato gaggawar aikata alheri suna kiranmu suna godo suna kamun kafa da mu ragaban don kwaɗayin rahamar mu wa rahaban da kuma tsoron azabar mu to wannan dama haka ake so zuciyar musulmi ta zama bainal khawfi war raja ko bainal khawfi war ragaba tsakanin kana tsoron kada Allah ya ma azaba kar kuma wato Allah ya hana ka rahamarsa wata ran zuciyarka ta dinga riya ma based on hadisai da ayoyi da suka yi magana akan mai tauhidi da aqida in Allah ya yarda zaka samu rabon duniya da lahira zuciyarka ta riya maka haka wata ran kuma in ka tuno ayoyin azaba da irin yadda Allah madaukakin sarki bai daga wa dan adam ko daidai da misalan zarratin na zunubi sai ka ce to anya anya kwa za mu sha na fata an fahimci magana Allah ya ce fa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala zarratin sharran anya za a sha kuwa to zuciyar musulmi ta zama tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu wata ran ka dinga buzuro ma Allah zai ma rahama wata ran kuma ta dinga buzuro ma Allah zai maka azaba to sai malamai suke tattaunawa suka ce tsakanin zuciyar bawa tafi kwaɗayin rahamar Allah da kuma zuciyar bawa tafi tsammanin azaba wanne yafi bawa ya ga zama barin ɗambar barin ɗambar mu a tattauna rahamar Allah kuna da dalili gaskiya ne Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in fa sa'aktubuha lil ladzina a to waye ne yace tsoro akwai wanda naji ya ce tsoro tsoron azaba ko dai kun sallama duka duka rahamar aka abin nan duk kwaɗayin rahamar Allah kwa wanda ya fi tsoron azaba fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wa nas'alanna al-mursalina kuma ya ce to balantana dan adam za a tambayi manzanni kansu Allah ya ce sai na tutse sun yi jawabi to haka kuma su ma wanda aka turo wa Allah ya ce zan tutse su kaga akwai matsala to amma kuma ai ya faɗa ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim sai yace ne la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal kuma sannan ya ce wa annabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to magana mafi inganci malamai suka ce an fi so zuciyar ka tafi abun nan wato karkata zuwa ga cewa Allah zai mana rahama amma ka kula da abubuwa guda biyu zuwa uku suka ce duk da haka balle zuciyar ka ta karkata zuwa ga samun rahama kafin samun garantin cewa Allah zai ma rahama amma ka lura da abubuwa guda uku akalla abu na farko shine ka tabbata cewa akan aqida da tauhidi kake don wallahi komai yadda kake kwaɗayin rahama in aka bincika zuciyarka aka samu shirka wallahi Allah ba zai ma rahama ba suka ce wannan shine abu na farko ka tabbatar kai wa kanka adalci cewa akan me kake tauhidi da aqida ina fata an fahimci magana na biyu suka ce ka tabbata in ba ma duka ibadarka ba amma mafi yawancinta akan sunnar annabi muhammadu kake gudanar da ita to sai na uku wanda suka ce yana da alaka da na farko shine ya zama duk abin da kake zuciyarka akwai tsantsar ikhlasin cewa Allah kake so ya baka rahama ya baka lada ba wai kana neman wani abu ne a gurin dan adam ba ina fata an gane to in ka samu waɗannan abubuwan guda uku to in zuciyarka tafi karkata zuwa ga cewa ka fi tsammanin Allah zai ma rahama to ka yi amfani da ayoyi da hadisan manzan Allah kuma ka yi daidai amma kana yi kuma kana tuno cewa fa akwai yiwuwar in mutum ya kangare din ya game da azaba Allah ya sauwake Allah ya yi mana gaba daya shine yake cewa warragabatu da kwadayin rahama warrahabatu da tsoron azaba sannan wadu'a'u da kuma yin addu'a addu'a ibada ce jama'a kuma addu'a da kuke ganinta tana cikin muhimman abubuwan da ake so musulmi ya mai da hankali akai muna da sakaci akan addu'a jama'a na sha kawo mana a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana yadda annabawa suka dinga addu'a wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhalla allan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan Allah ya ba mu labarin annabi Yunus ya rike wannan kalma Allah ya kubutar da shi daga bala'in da ya fuskanci kanshi mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahabbansa aka zo aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu Allah ya ce fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yansasum su'un wattaba'u ridwanallah annabi zakariya ya rasa yaya jama'a eh ya roki Allah wa zakariya iz qala iz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta arhamur rahimin Allah ya fassazamna lahu wa hamna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu yace innahum kanu yasari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in kaga ana abun nan kai akwai ma annabin da da al'amura suka rikice cewa ya rabbi inni maghlubun fantasir ya Allah an fi karfi na inni maghlubun an rinjaye ne ya Allah an fi karfi na fantasir Allah kawo taimakonka ba sa wasa wajen su kai kukansu gurin Allah wallahi ko kai yanzu da daddaren nan ka dinga rabbi inni maghlubin fantasir aya ce ba magana ce ta banza ba rabbi inni maghlubin fantasir rabbi inni maghlubin fantasir rabbi inni maghlubin fantasir Allah an fi karfi na ka kawo mun dauki wallahi in Allah ya ga dama kafin gari ya waye Allah ya kawo ma dauki akan duk wata matsalar ka to amma sai mai maganganun addu'o'i a nan mu karanta mai fassara mai jawabi mutane suna cikin matsala kuma ba sa iya gaya wa Allah matsalolinsu to wannan yana daga cikin matsaloli mutum ne ya sa abu a gaba kuma baya addu'a baya addu'a baya addu'a duk abin da ka sa a gaba ka dage da addu'a karkare na kuma ka sa wasu su taya ka addu'a shi yasa wallahi waɗanda za ka ga sun zo suna cewa malam a sama addu'a na farko daga cikin kwaɗayin aka ga bawa yana da kwaɗayin addu'a jama'a kun san me yake nunawa tsantsar ikhlasinsa da kuma tsantsar tauhidin da ke zuciyarsa saboda ya gamsu cewa ba mai biyan bukata sai waye to tsantsar addu'a da nacewa addu'a da bin diddigin addu'a alama ce da take nuna zuciyar bawa tana cike da tauhidi saboda ya sallama cewa dabara da hikima da wayo da iyawa da zilliya da bauɗiya duk ba za su kawo nasara ba sai menene sai addu'a addu'ar nan wa za a roƙa Allah kuma duk inda ka tsinci kanka ka ce mu yi addu'a jama'a duk inda ka tsinci kanka ka ce mu yi addu'a to idan Allah ya taimaka mutum ya nace wa addu'o'i ya samo sirrukan addu'o'i na Ubangiji yana yawan gaya wa Allah matsalolin shi ina mai rantsuwa muku da Allah za ku ga harkokinsa na ta tafiya ku rasa menene sirrin kawai Ubangijinsa ne shi ya rike kai ma ka rike shi za ka tsira ba wani wanda Allah maɗaukacin sarki ya watsar sai wanda ya watsar da kanshi ba wani zane da ɗan adam yake da shi wanda zai sa Allah ya mara falala kai ya hana ka babu wannan don haka ka dage da addu'a ka yarda cewa ba mai yi sai Allah sai kaga ubangiji ya kawo ma ɗauki da tagomashi ta inda ba ka zato ba ka tsammani ina fata an gane don haka wa du'a sai ce wallahu wahadahu wa lillahi wahadahu ka yi addu'an nan ga Allah shi kadai wa ikhlasil ibadati kulliha kuma sannan ya zama kayi ikhlasin ibada gaba ɗaya wannan fa duk malam yana mana ta'arifi da definition din tauhidul uluhiyya ne zahiruha wa batinuha zahirin zuciyarka da batinin zuciyarka zahirin ibadarka da batinin ibadarka ya zama Allah kake nufi wa lillahi wahdahu la sharika lahu kana yin ta ne ga Allah shi kadai wanda bai da abokin tarayya فلا يجعل فيها شيء لغير الله كو فلا يجعل فيها كو فلا يجعل فيها لشيء شيء من لغير الله با sanya wani bangare na ibadan nan ko bangare na du'a nan addu'an nan ga wani Allah in ba Allah ba la malak la la malakin muqarrab ko mala'ika na kusa da Allah ba a sako shi cikin al'amarin ibada ba haƙƙinsa bane haƙƙin Allah ne haka ko annabi ne manzo ba a sako shi yasa yace wala nabiyyin mursali ko da annabi ne manzo bai da haƙƙi a cikin ibada bai da haƙƙi a cikin addu'a kaga yanzu irin wani za ga an dauko bidiyon su sun je kabarin shehu kaga mutum ya zo kabarin shehu yana cewa shehu ka taimake mu kafa ta rikice ta lala oh la ilaha illallah wai kafa ta rikice abinci yayi tsada ƙararrafa ba kunya ba tsoron Allah to mutum in dai fada cikin wannan masifar yana jin cewa kana ga annabi Muhammadu tattaunawa suke da wani sai gaya mar wata magana sai ce in sha Allah wa shi'ita in Allah ya so sa'an nan kai ma in ka yarda sai annabi ya ce la taqul haza kar ka sake faɗin haka ka ce ƙul insha Allahu thumma shi'ita insha Allahu in Allah ya ga dama sa'an nan kalmar summa ko sa'an nan ta bambanta mashi'ar Allah da kuma mashi'ar manzan Allah na fata an gane to amma tare da haka wasu malamai fa wallahi da tauhidi ya ratsa su suka ce haka ma ba a so ka faɗa bismillah sorry suka ce haka ma ba a so ka faɗa so ake kawai ka tsantsanta abin ga Allah shi kadai tare da cewa hakan ya halatta in ka faɗa haka in sha Allahu summa ita kamar ka ce ba dan Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye mu ba kaga ka mai da al'amarin gaba ɗaya zuwa ga Allah sa'an nan direban nan ya marmaza ya ɗauke kansa ba to da mun yi karo da tirelan nan wannan dan ka faɗa babu laifi a aƙida ba laifi a tauhidi ba dan Allah ya kiyaye mu ba sa'an nan direban nan ya marmaza ya ɗauke kan motar nan ba da mun yi kisibis da trailer nan ba ka da matsala a tauhidi to amma wasu malamai suka ce duk da malamai ayoyi hadisai sun nuna ba matsala duk da haka karka faɗa haka ka ce kawai ba dan Allah ya kiyaye mu ba da yanzu nan muna lahira ina fata an gani kawai ka tsaya iyana tare cewa ya halatta ka faɗa haka wannan dun na kawo ne don mu gane yadda girman tauhidi yake a gurin magabata ba sa wasa jama'a tun ɗazu an luna mun lokaci don haka za mu tashi a wa hadha at-tauhid huwa alladhi tadammanahu qawlu Allah tabaaraka wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wannan tauhidi wani ne wanda ya kunshi fadin Allah cewa dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah a za mu bayani akan wannan alhamdulillahi rabbil alamin din an gane abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah shi tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wata'ala ya yafe mana a kafin mu tsaya muna ƙara jaddada addu'o'i ga wannan ƙasa jama'a da kuma fatan Allah ya sa ƙasar nan ta dawo kan sai ce game da al'amuran tsaro da kuma al'amuran a ci gaba da kuma abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ke jarrabar bayi da su Allah maɗaukakin sarki ya cire mana su daga ƙasar nan Allah kawo mana sauƙi ya kawo mana ɗauki ya kawo mana fatahi daga gurinsa sannan muna addu'a har ilau ga ainihin wato a marasa lafiya akwai majinyata da suka yi ta buga mun waya daga jiya zuwa yau cewa suna kwance wasu a asibiti wasu an rubuta musu magunguna wasu suna cikin wani hali muna addu'a Allah ya bawa kowa lafiya ya yaye masa kowa da masa na yawa shi ma wannan addu'a ne turo to kun gani ga wata takardar ma ita ma ta addu'a ce muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ya ya bashi lafiya a sannan yan uwa masu harkar nema harkar kasuwanci harkar arziki harkar fatauci da dai shauransu muna addu'a subhanahu wata'ala ya buɗa wa kowa an samu wata jarabawa wanda zan so ne magana a kanta kuma in ba da shawarwari a takaice shine bana Allah ya jarraba masu noman rani da matsala jama'a wanda ni dai kafin na ji labarin nasara guda ɗaya wallahi na ji labarin faduwa sau goma mutane Allah ya jarrabe su sun fada yanayi marar daɗi ko wanda ya ce min ya kashe kuɗi ya fi miliyan ashirin amma wallahi bai samu abin da ya kai miliyan uku ba duk abin ya wallahi wa kwamanda duk abin ya lalace wasu saboda bana wallahi mai ta addu'a fa akwai makircin yahudawa fa a ƙasar nan ko kun san an yi samu damar shigo da iri mara kyau a ƙasar nan akwai wanda ya ce min ya noma shinkafa tulin shinkafar gahi ta taso wata har ta nuna ta bushe tana buƙatar yanka wata kuma yanzu take kunsar me take kunsar abin nan tsabar ma gaba ɗaya kuma tare aka shuka su gindi ɗaya suka fito a ga wannan ta bushe buƙatar ta a yanke ta har ta gama ga kuma wannan yanzu ma take kuma tare rana ɗaya akwai wanda ya ce min sun yi shuka da sati kusan uku wasu suka zo suka shuka tasu amma wanda suka zo suka shuka daga baya sun riga su yanka da kusan wata ɗaya da rabi ban gane ko kun fahimci maganar ba ya dace wanda ya riga ka bacci ya riga ka menene tashi to amma sai shi kuma wanda ya zo daga baya ya riga ka tashi kai baka tashi ba yanzu in ka ɗauki irin albasa tun da ni na yi noman albasan nan an samu matsala akwai wata fara albasa da ta shigo an an samu dama an shigo da ita ƙasar nan har a media za ku ga wasu bayan Allah wanda suke harkar ta suna ta yadawa cewa an fasa ba matsala wallahi malam kaga jaraban da aka samu albasa bana abun babu kyau so wallahi akwai yahudanci da ake ƙara shigo da ke ƙasar nan tunda an ga muna gadara da noma to bari a kawo yadda za a kashe ƙasar kwanakin baya an yi ta yawo da maganganun cewa akwai iri da aka shigo da su wanda yana ma kashe ƙasa gaba ɗaya ana jama'a suna ganin kamar wasa ne to fa abin yana nema ya zama gaskiya domin ire-iren da aka shigo da su na albasa na shinkafa na kaza wallahi bana an samu matsala mutane da yawa sun yi asara to wata kuma jarrabawa wanda ita kuma muna alakanta ta da matsalolin mu na saban Allah shine gurin da ya saba ajiye ruwa ana shuka wallahi bana sai ke ajiye ruwa sai kai shuka wallahi komanda abu ya taso kawai sai ruwa ya kafe kayi kayi kayi babu haka amfanin nan kana ji kana gani zai dawo ya yi ƙasa ya lalace so kuma da kwai matsalar da mu kuma ta shafe mu shine mutane kuma sun kinkimi wannan harkar da gayya menene yasa na faɗi wannan mutum zai ɗauki gidan da yake ciki jama'a ya sai da shi ya rarumi kuɗin ya tafi noman rani yes an samu irin waɗannan da yawa an samu da yawa ko makwancin to ka ji ga makwacin wani ma shi ma Allah Abdullahi karka bar dariya kuma kuma muna da matsala wai sai mutum ya zo ya kirda da cewa zai fitar da buhu kaza ana wa ya gaya maka zai ka fitar da buhu kaza ana ka yanke hukunci dan haka idan aka yi rahin sa'a bai samu abun ba to sai dawo yana taraki ka ji wai yanzu mala abdullahi yana faɗa wani ne da ya sani shi a yadda yake tunanin buhu ɗari biyar zai cire sai samu buhu ɗari da talatin mala abdullahi ya ce yanzu dai gashi nan ya zautu to wallahi mutane sun akwai wanda ya je ya ci bashin banki miliyoyin kuɗi jama'a ya je banka kuɗin nan a gona wallahi kuɗi da sun yi abin nan to yana da kyau mutane su dinga fahimtar ya ya kamata su dinga ɗaukar rayuwa ko da abu harkar ka ne kar ka dinga kutsawa cikinsu da yawa ka je ka samu marketers ga irin su baban maryam masana ne akan harkar abin nan bankin financing harkar kuɗi da harkar ya ake ajiye kuɗi da adana su da tattalinsu su ma'abota sanin harkar business suka ce idan kana da kuɗin da ya kai naira miliyan shida misali to in ka zo za ka yi kasuwa kar ka banka su gaba ɗaya ɗau miliyan biyu ka fara da shi idan ka juya na shekara ɗaya biyu kaga abin ya za kawo wuta in ci su da faɗa sai ka sake ɗauko biyu sai ka ƙara hikimar haka shi ne in ta tahi dilmiyewa to iya wannan biyun za ta dilmiye amma in ka sa shidan gaba ɗaya fa duk za ta dilmiye amma in ta miƙe dama ka samu wani abu sai ka ƙara ƙaro wani abu sai ka ƙara samun wani abu to amma sai mutum ya ɗauki miliyan arba'in malam wai ya tafi gona akwai wanda fa yace mun bohul bohul kaɗai a gona sanda ya tona ƙwaya uku dan Allah jama'a a mafi karancin kuɗi nawa ake tona bohul yanzu dubu ɗari biyar a lalace ka tona bohul ɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar tun kafin kai shuka tukunna to gaskiyar magana Allah ya jarrabi bayi an samu matsala harkar yahudanci ta fara higowa ƙasar nan a harkar noma to amma kuma a gefe guda mu kuma muna da namu kalar matsalar muna kinkimar abun saboda wasu wanda dama harkar su ne sun yi abun a baya sun samu alheri don haka kowa sai ya ce bari ya tafi noman rani wani ya bar shagon kasuwa ya tafi noman rani akwai wanda aka gaya ma a cikin kasuwan nan da shagon da kayan ciki duk ya sayar ya tafi noman rani ga nan a nune kana ɗan lasa sai ka sake ka tafi gurin da bata ma fito ba balantana a ce ɗan ya ce kuma ta kai matakin nuna don Allah babu ganganci a wannan so gaskiyar magana jama'a sun sa buri da yawa a cikin harkar nan sun ɗebi kuɗaɗe sun je sun zuba saboda ni tun da ina ɗan harkar noma akwai wanda na sani akwai wanda suka buga mana waya akwai wanda ma sun nemi ma mu taimaka musu cewa malam fa ta fariki ce sai kun kawo taimako na ce masa a'a wallahi ni ma da ka gani daddafawa nake kuma ni Allah ya taimake ni ni da na tashi gaba ɗaya noma na har na gama shi ban kashe kuɗin da ya kai dubu ɗari biyar ba har na gama kuma wani ikon Allah alhamdulillahi da na gama noman sai gashi na samu ninkin abin da na kashe aƙalla uku da Allah alheri bai same ni ba alhamdulillahi yau razaka Allah kawo muku sauki wallahi to ta to ba da ma za mu duba mu gani in kuma kun yi sa kun yi sa'a waɗanda suka yi hidima an ba su zakar shikenan ku sai ku hakura dan akwai suna nan suna ta bibiya tun kafin a gama malam da Allah an gama zakar nan da Allah a tuna da mu to akwai su suna nan wasu a kusa da gonakin wasu kuma suna cikin waɗanda suke talakawa a ƙauyen haka dai kuma an ce dama inda ka cire a nan za ka raba ko to gaskiyar dai magana an samu matsaloli muna addu'a wanda suka shiga jarrabawa sakamakon wannan matsala Allah ya yi musu Allah ya mayar musu da gurbin abin da suka rasa amma muna ƙara ba da shawara don Allah a ɗan shiga taitayi in za ka yi abu ka ba a hankali ka ɗiba da sauƙi sai Allah ya taimake ka sai kaga ka gama ba tare da matsala ba ko da matsala ta shigo tun da baka ɗiba da yawa ba wani ba zai san kana cikin matsala ba saboda ka ɗibi daidai da kai ina fata an gane Allah ya shirye da mu Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu da dukiyar mu da ilimin mu da kuma harkokin mu gabaki daya abinda muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya hada mu da shi wanda kuma muke neman tsari na sharri subhanahu wataala ya tsare mu gabaki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة